إن الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعض عباد الله مما لا شك فيه أن المال حلوة حضر يشتري بها من الله الجنة قال الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهله من الله فاستبشروا ببيكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم عباد الله أن القرآن العظيم جاء في آي كثيرة ببيان درجة وأولو منزلة المنفقون في سبيل الله قال الله تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال أيضا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال تعالى أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعد للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ومن صفات عباد الرحمن الذين ينهو الذين يمشون على الارض هونا وفي ضمن صفاتهم والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين وكان بين ذلك قواما الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور وقال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها قروا سجدا وسبحوا بأمر ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يوفون بالنذر ويكافون ومن كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون وقال عليه الصلاة والسلام ما يسبه في ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان وقال أحدهما اللهم أعط منفقا كلفا وقال الآخر اللهم أعط منفقا تلفا رواه البخاري ومسلم عباد الله انظروا صورة رائعة جميلة مرموقة في بعض الصحابة بتأملهم بالمال بالإنفاق في سبيل الله ومن أمثلتهم وعلى رأسهم الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأنزل الله تعالى في حقه الذين الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وعثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام في حقه ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم وعبد الرحمن بن عوف انظروا عباد الله في تأمله بماله وقال عليه الصلاة والسلام في حقه اللهم اسقي عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة وأبو طلحة الأنصاري هو الذي قال عليه الصلاة والسلام في حقه صوته في الجيش خير من ألف رجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وأبو دحدح أحد أو واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كبير ومن هذا وهذا عباد الله كيف نحن اليوم المسلمون نحن نتمنى أن نكون مع هؤلاء في الجنة يوم القيامة انظروا صورتهم وتأملهم بالمال بالنسبة بالنحن اليوم كثير منا بخلاء كما قال الله تعالى ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وقال تعالى أيضا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى عباد الله وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى بئس الرفيقان الدنيا والدرهم لا ينفعك حتى يفارقك لا ينفعك حتى يفارقك وما تقدموا لانفسكم من خير تجده عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم اقول ما تسمعون ان صوابا فمن الله وان اقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم انه هو البر الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد يوم مسلمين dukkan yabo da godiya sun cancanci Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake bashi da abokin tarayya a samai da kasai muna wannan shahada da ku kan manzonsa zaɓaɓɓensa annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawansa ne jakadarsa ne da ya turo shi zuwa ga duniya da addinin musulunci da alkur'ani gaba ɗaya a haɗe wanda bi shi ya tsira wanda ya saba masu ya haka bayan nan ya yi kuwa babu zance mafi zama gaske a duk zuntukan duniya kamar alkur'ani mai girma babu shirya da ta kai shirya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan babu wani shari fiye da abin da aka kagare a cikin addini har ya samu sunan bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata makomansa zuwa ga gidan wuta Allah ta'ala ya tsare bayan haka ya yan uwa yau muna yinin 28 ne ga watan biyu musulunci watan safar kenan hijira yau na da shekara 1447 daidai da 22 ga watan 8 na shekarar miladiya 2025 kutubar mu a wannan masallaci namu mai tarin albarka masjid ummi na hawa da ke wannan unguwa ta babu bayan makarantar yan mata ta doma nan fadar jihar gobe za ta yi magana ne game da wata ɗabi'a wanda Allah ta'ala ya yabi masu ita a Qur'ani a gurabe da yawa Allah ya jinjina musu kuma Allah ya musu alƙawarin alkhairin da babu kamar su shine aljanna wannan ɗabi'a domin kyanta da darajarta da falalarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu ƙwarai shawon garin maka tun kafin musulunci ya zo ya same su suna gudanar da wannan al'ada a junansu da sauran baki da suke zuwa gunsu da musulunci ya zo sai tabbatar da wannan ɗabi'a domin kyanta domin alkairinta domin farlata har abin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ɗabi'a ce wanda in muna gudanar da ita a junanmu za mu samu ƙarin soyayya wa junanmu za mu samu ƙarin haɗin kai za mu samu ƙarin dunkulewa abu ɗaya za mu samu ƙarin yin magana da murya ɗaya wannan ɗabi'a domin kyanta da falalarta da darajarta idan muna yi to akwai wa'ansu miyagun ɗabi'u da za mu nemi su a cikin murasa kamar gaba kamar hasada kamar ƙiyayya in dai muna tabbatar da wannan ɗabi'u tabbas sai mun waye gari marasa hasada a junanmu mun rasa ƙiyayya mun rasa gaba mun rasa juyawa juna baya mun rasa kuma yi wa ƙinyi wa juna magana wannan ɗabi'a ya ‘yan uwa kowa zai zaku ya ji mecece wannan ita ce ciyarwa fi su bidin yin amfani da dukiya domin sanyayawa wa'ansu daga cikin bayan Allah wannan tana cikin ma'anar zakka dama tuqadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim a karɓa da gun mawadata sannan a mayar gun talakawa wannan shi ne manufa na rage talauci a cikin al'umma to ɗabi'ar ciyarwa da bayarwa da tallafawa da ungo daga mawadata zuwa talakawa to babu ɗabi'ar da Allah ya yabo ya jinjina ga masu ita ƙorani kamar wannan ɗabi'ar daga cikin misalai ya ‘yan uwa ita wannan dukiyar Allah sai da ya ce ya siyi aljanna ka bashi ita kun san dai manzon Allah iya cewa ala inna silati llahi ghaliya ala inna silati llahi hiya aljanna cewa kadaran Allah fa tana da tsada inji manzon Allah kadaran Allah mai tsada ce ba mai arhaba ce kadaran Allah kuma ita ce aljanna kayan sirwan Allah aljanna ce kuma tana da tsada ba arha gare ta amma sai ya ce a wani gun inna la hashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum me zai ba su bi anna lahumul janna Allah da kansa sun yi cinikekeniya da shi da masu imani. Allah ya siye rayuwarmu, ya siye dukiyarmu, kuma me zai ba mu bayan ya siye wannan abunmu sai ce zan ba su aljanna. Kaga kai tsaye, ashe dukiya tana cikin sababin samun aljanna abun Allah. Duk wanda yake amfani da dukiyarsa komin kankantarta. wajen taimakon bayin Allah taimakon addini marayu talakawa da'awa almajiran ilimi da sauransu to babu shakka siyan aljanna yake da dukiyar kuma babu dukiyar da ta kai wannan albarka fazalika tijaratan lan tabu wannan shine kasuwancin da babu faduwa kasuwancin da babu faduwa a cikinsa dama daga ciki shine karatun alkur'ani da yin sallah da kuma ba da dukiya fi sabilillah wannan kasuwanci ne inji Allah ce ba faduwa ba asara to Allah ta'ala yake cewa ya siyi rayuwar masu imani ya siyi dukiyar masu imani shi kuma zai basu aljanna Allah ta'ala a Qur'ani ya bayin Allah ya zo a gurabe da yawa wanda ba za su kirgu da garaje ba Allah iya fadar matsayi da daraja da kima ta masu cewa fi sabilillah can da mun ce manzan Allah ya gaji wannan ɗabi'ar abun ƙurai shawa tukan musulunci. ƙwar'ani ya zo wani da maganar ajiyaltar su ƙayatar hajji وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله kaga tun kafin musulunci ƙwarai shawon maka idan sun yi baki suna ba su ruwan sha suna ba su abinci tun kafin musulunci yanzu kaga ɗabi'a ce da aka gada musulunci kuma ya tabbatar da ita a cikinsa daga cikin ayoyi na alkur'ani da Allah yake yabo da jinjina ga masu ta'ammuli da dukiyarsu wajen ciyarwa fi sabilillah iya cewa allazina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniya daga cikin suffarsu mai tsada mai daraja sune masu bada dukiyar su ciyarwa da dukiyar da Allah ya basu bil-laili wan-nahar dare da rana kuma sirran wa alaniya suna yi a ɓoye kuma suna yi a fili sai Allah ya ce lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun irin waɗannan mutane ladan ma sai Allah ya koye shi ana domin girman sa ba faɗa ba ajruhum inda rabbihim ka sakamakon su iyagun Allah ubangijin su kuma sannan wala khawfun alaihim fil mustaqbal wala hum yahzanun fi ma madha min min wara'ihim cewa in za su tafi in za su mutu to Allah ya ce babu tsoro inda za ku je na share muku hanya kasan dan adam musulmi ne ba abin da yake tsoro kamar mutuwa ita ce babban abin da yake razana da zukatan masu imani to amfani da dukiya fi sabilillah Allah ya ce gaban na share ma ba matsala daga cikin damuwa kuma ta mutuwa damuwa ta biyu mutumin da yake da iyali iya tunanin in ya mutu ya iyalinsa za su kasance wani hannu za su fada to amfani da dukiya fi sabilillah Allah sai ce bayan da ka bari ma ba damuwa ba baki ciki Allah zai shirya su to kaga ashe amfani da dukiya amfani da dukiya fi sabilillah har bayan bayan bayan ka sai alkhairi ya shafe su zai shafe ka kai karan kanka sannan zai shafi suriyarka tunda Allah ce wala kafun alaihim wala hum yahzan guna biyu a wannan kutuba da Allah yake bayani game da mahimmancin ciyar da dukiya fi sabilillah sai ce matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin mutanen da suke ciyar da dukiyar su fi sabilillah wajen taimako na bayin Allah wajen abubuwa da na addini da talakawa da marayu da ainihin ɗaliban ilimi da da ƙoƙarin tabbatar da da'awa ta sunna da dukiyar hake wannan sai Allah ta'ala yake cewa kama salihabbatin ambata sab'a sanabi misali kamar kwaya ce ka shuka ta kwayar gero ko shinkafa ko dawa idan ka shuka ta a ƙasa sai ta fito da zangarni guda bakwai ka shuka ɗaya bakwai sun fito sai Allah ce fi kulli sun bula mi'atu habba kowane zangarniya ɗaya to zai zama kwaya guda ɗari ka shuka ɗaya ka samu ɗari bakwai in ba ciyarwa fi sabilillah bai na za ka samu wani riba zai wahala ɗaya za ka sa amma Allah ce ƙaramin takadiri ƙaramin lissafi da zai baka shi da zai baka ɗari bakwai kuma ya ce wallahu yi ta'ifu liman ya sha Allah iya lillinkawa sama da ɗari bakwai ga wanda ya so ga wanda ya fi ka imani fi ka ikilas guna uku da Allah ke faɗa siffar ‘yan aljanna sai da ya sa ciyarwa a ciki ya ce wa sari'u ila magfiratin min rabbiku ku yi gaggawa ta zuwa neman gafarar ubangijinku wa jannatin ku yi gaggawar neman aljanna ardu hassamawati wal ard fadin gidan dan aljanna shine tamkar fadin sama da ƙasa sai Allah ya ce o iddat lil muttaqin aljanna radimat ce tana nan a shirye amma ga masu takawa sufofin su sai yace allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i daga cikin siffar yan aljanna suna ciyar da dukiyarsu lokacin matsi da kuma lokacin walwala lokacin kunci lokacin da masara take naira ɗari, to tsadar ba sa hana ba ta hana su ciyar yanzu lokacin tana talatin ƙasa da haka nan ma hakan bai hana su ciyarwa ba suna ci da dukiyarsu lokacin tsada da wahala sannan suna ci da dukiyarsu lokacin walwala da annashuwa. in kana so ka samu aljanna bayan takawa da imani to ga abin da Allah ya ce suffarin aljanna ce ka dinga dafa abinci kana fitowa da shi daga gidanka talakawa matafiya almajirai ya zamto wata wani sansanin sanya farin ciki ka ajiye a gidanka ciyarwa ya bayin Allah wallahi tallahi tana sa kai wa Allah laifi Allah ya kauda kai in dai kana taimakon bayin Allah Allah fa cewa yi inna Allah ma al-abdi ma kana al-abdu fi awliyaki tarihi ya nuna akwai mutanen banza masu aikin zurbi amma idan suna da ɗabi'ar ciyarwa fi sabilillah sai Allah ya rufa musu asiri sai Allah ya sa su mutu har kiyama suna da darajarsu daga cikin amfanin ciyarwa fi sabilillah tana bada tsaro da kariya duk mai arziki mai kuɗin da ya shahara wajen bada taimako da gudunmawa wallahi dukiya sai ta zama security a gare shi sai Allah ya kaddara dukiya ta zama tsaro da kariya akwai wani bawon Allah da aka yi a garin Kano shekarun baya da yawa ana ce masa Alhaji Shehu Hadeja duk wani wanda ya san kano a wancan shekarun baya san wani mutum mutumin ne da ya tanadi tankuna na ruwa da motoci fi sabilillah har ya fi motar gwamnati sauki tankuna yake cika da ruwa duk in gwada babu ruwa ruwa ke kai fi sabilillah wata rana ya yi tafiya da daddare sai yan fashi da makami suka tare shi suka tare shi da bindigu da komai za su masa fayi ko suka yi shi ma to Allah ya sa ɗaya daga cikin miyagun ya san shi fizikali ya san shi a fisa suna bude motar sai ɗayan ya ce wannan kama alhaji shehu haɗe ya ce ni ne ya ce to tafi ba irin ku muke ne ba ja motar ka tafi ba irin ku muke ne ba dukiyarka tana taimako fi su dan fashi da makami ne ba wanda ya fito duko dai akan neman kuɗi amma amfani da dukiyar fi sabila ta bi mutum kariya da sai wannan irin bayanin ba zai kirgo ba suna nan da yau dukiya tana ba da tsaro in dai ana yi fi sabilillah to Allah ta'ala yake cewa yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra suna ciyarwa lokacin yarwa da lokacin kunci daga cikin siffarsu da Allah ta'ala yake siffanta wa an su bayi da yake cewa ibadur rahman Allah ya jingina bayin zuwa gare shi domin girma masu da Allah yi daga cikin siffofin su Allah ta'ala yake cewa wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu sune idan suna ciyarwa ba sa israfi ba sa almubazzarinci ba sa riya sannan kuma ba sa ƙungu ba sa burki hannunsu wa kana bai da zalika kawa Allah ji suna tsakanin wannan suna tsakiya ba sa ƙungu sannan kuma ba sa israfi ana fahimtar wannan a daga cikin sufofinsu wannan bayin Allah da muke so bi koyi da su a cikin rayuwarmu bayan Allah ya ce siffa ce ta 'yan aljanna sai ya sace cewa a allazina in makanahu fil ard bayan Allah na kware idan na ba su dama a bayan ƙasa na ba su shugabanci gwamna ne a'a minista ne a'a shugaban ƙasa ne a'a kwamishina ne a'a chairman na local government ne a'a sarkin gargajiya ne da sauransu yace in dai musulmi ne na ba shi wannan damar farko a qamu sala za a zanto suna tsaye da sallah duk inda za a yi sallah a ce da shi yana nan in gwamna ne in sarki ne in shugaban ƙasa ne in waye in dai musulmi ne to Allah ya ce mutumin kirki daga cikin wanda nabi ya jagoranci to a ga kullum baya misin na sallah jin a qamu sala sannan mu atau zakka suna bada zakka gwamnoni mu dinga jin labarin bada zakkar ku ministoci musulmi mu dinga jin labarin bada zakkar ku domin ku musulmi ne kuma qur'ani da ku yake magana in je kun yadda ku musulmi ne Allah ne ba ku wannan jagorancin Allah ce daga cikin siffarku akwai ba da zakka muji yau an ce mai girma gwamna yana zakka talakawa su je su dinga karba a ce wani minista yana zakka tunda zakka bayyana ta ake ba kawai ta ake yana ya halatta ka ce ran goma ga watan kaza ko ran biyar ga watan kaza zan ba da zakka a sanarwa talakawa su taru su karɓi kayansu amma muna ƙarancin jin zakkar gwamnoni kunnan mu baya jin lokacin da ministoci musulmai suke zaka ba ma ji amma muna jin biki yayin kwaye muna jin birthday birthday rauna ku muna ji muna gani a media ku bayyana zakkar ku ba babariya bane Allah ya ce zakka bayyana ta aiki Allah jiwa ne zai fitar da zakaran kaza ga watan kaza talakawa ku tawaru ku karɓi kayan guda ma kin kuri to Allah ce daga cikin suffa sura qamu salata wa atu zakata bayan sun ba da zakka sai ya ce wa amaru bil ma'arufi wani hau anil munkari suna umarni da kyakkyawa suna hani ga mummuna to wannan siffa ce daga cikin siffar shugabanni musulmi in ji Allah daga cikin siffofin bayin Allah na kwarai Allah ce inna ma yu inna ma yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha qalu sujadan daga cikin siffar su idan an ambata musu ayoyin Allah suna faduwa suna sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim suna tasbihi ga ubangijinsu wa bi yusabbihuna bihamdi rabbihim sannan a wani ma razaqnahum yunfiqun yace abinda muka ba suna ciyarwa suna ciyarwa bayan sallar dare kuma ga ciyarwa aya ta gaba wallazina yu'tawna ma ataw daga cikin suffasu ne suna bada abinda muka ba su dukiya Allah ne ya baka ba karfin ka bane ba ba ba ka bace to Allah ce bayan Allah ne kware abinda muka ba su ma suna bayarwa yu'tawna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un zukatan suna tsoro tsoron haduwa da ni inji Allah subhanahu wataala Allah yake cewa fa amma man na'ama wattaqa duk wanda yake bayarwa bayarwa aikin sa kyauta sadaka sannan iya da taqwa wa saddaqa bil husna sannan ya gaskata akwai aljanna tana nan gaban Allah na kwarai sai Allah ce fa sanu yasiru lil yusra dukkan wani kunci Allah zai sauke masa shi dukkan wani kunci da duhun rayuwa a duniya da lahira Allah ce zai sauka masa shi daga cikin abin da yake haifar da wani akwai cewa fi sabilillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa babu wani yini har yau har gobe wanda sai Allah ya halicci mala'iku guda biyu dan su yi masa wani aiki da yake da alaka da mutane wannan mala'iku manzon Allah sai da ya bada labarin abin da ɗayan yake ɗayan ma yake addu'a suke yi aikin su kullun addu'a manzon Allah ce ɗaya mala'ikan iya cewa Allahumma a'ti munfikan kalafa Allah duk wanda ya ciyar ya dauko ya bayar Allah mayar masa da mafi alkhairi abin da ya ciyar kullun inji manzon Allah in dai gari ya waye asuba ta yi to sai Allah ya tada mala'iku guda biyu suna addu'a a cikin bayan Allah in kai sadaka yau in kai kyauta yau in kai taimako yau to kana cikin wanda mala'iku suka ma addu'a Allahumma a'ti munfikan kalafa duk wanda ya bayar ya taimaki mai karamin karfi almajiri ne maraya ne talaka ne waye Allah ba shi Allah mayar masa Allah linka masa kuma kun san addu'ar mala'ika yadda take na biyu yace kuma ɗaya mala'ikan iya cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah duk mai mako mai ruko mai hannun yan dambe Allah ka dora masa asara haka manzo Allah ya faɗa kuma la yadi qadin hawa in huwa illa wahayin yuha abinda manzon Allah ya faɗa babu son zuciya wahayi ne Allah ya masa kai marowaci manzon Allah ya ce mala'ika iya nema iya ma addu'ar bala'i da asara gurin Allah in dai kai marowaci ne duk mai rowa ne kankamo mara ciyarwa mara taimako to mala'ika iya nema masa bala'i iya roƙa masa bala'i gurin mu sani ya bayin Allah masu girma Allah ta'ala da ya zo magana ta farko farko a suratul baqara sai ke cewa alladina yu'minuna bil ghaibi wa mimma razaqnahum yunfiqun sufa su shine suna imani da gaibi sannan kuma duk abin da na ba su na arziki suna cewa bayan Allah masu albarka mu sani cewa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka yi fice ta harkar ciyarwa ne sahabbai ne za a ga kofofi sun kai biyar na alkhairi amma kowa iya da ta cewa kowace kofa don ba sa wasa da damarsu manzan Allah ke faɗa sai na abokan radiyallahu a cewa aljanna ta da kofi guda takwas yan masu sadaka tana masu azumin nafila tana masu jihadi ta can sai sai na abokan radiyallahu a ya rasulallah akwai wanda zai shiga aljanna ta kowace kofa ya cancanta ya ga ta kowace kofa sai ce ma mai maza ce kai makarar cikin sai kofofin aljanna takwas ba wacce baka cancanta ka ga cikin ta ga jihadi ga karatun qur'ani ga ɗauko dukiya a baya ga haƙuri ga azumin nafila ga kaza ga kaza to sahabai za ka same su da irin wannan ɗabi'un da yawa to daga cikin waɗanda Allah ya ba su dukiya to bayan duk wannan ɓangarorin da su ake yi kuma idan an zo fagen dukiyar da Allah ya ba su nan ba kuma ba sa yadda wani ka musu sai na abakar radiyallahu anhu an ce sau uku iya ɗauko dukiyarsa kafatanin abin da Allah ya bar sai na direwa a gaban manzan Allah yi wa dina Allah da aiki shi wallahi ko kwabo baya bari akwai lokacin da manzan Allah ke ce ko mai gabarwa iyalanka abubakar ka ɗauko dukiyarka duka ba ka baya sai ce akwai wani alƙawari da Allah ya ka faɗa mana shi na barwa iyali wanda yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurku in dai kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku wannan taimakon Allah sai na barwa iyali kuma har ya mutu ba ta daga bane ku duba tarihinsa har ya mutu mai dukiya ne kun ga shi ciyar da dukiya fi sabilillah baya ka talauci baya kawo karewar dukiyar shedan ne yazo ya alƙawaran ta ma tsoron talauci dan karkai sadaka dama yace ash-shaytanu idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha shedan ya alƙawaran ta ma talauci kana da buhun abinci biyar amma ba ka iya ɗaukar kwano goma ka ba wa ɗan'uwanka ba za ka iya ba kana jin tsoron kare ƙari kana da naira dubu ɗari kaza amma ba za ka iya ɗaukar naira dubu ishirin ko hamsin ka biya ɗan'uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ba ka san talaka ne ba za ka iya ba kana jin tsoron talauci kana jin tsoron zai ƙare to mazan Allah ya ce duk mai ni don Allah wallahi dukiyarsa ba ta ƙare a kullum Allah albarka yake da mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari daga cikin waɗanda suka yi fice wajen aiki da dukiya ko sai na Abubakar radiyallahu wanda malamai suke cewa daga cikin abin da Allah ya saukar ga malaki ne Allah zai yi uti malahu ya tabaka ya bada dukiyarsa domin ya tsarkaka ya tsarkake dukiyar kuma ya tsarkake kansa abu wasu malamai sun ce wannan aya sai na Abubakar take nufi na biyun su Usman bin Affan wanda manzon Allah sai da shi da shi daga yau Usman baka da wata matsala da za ta hana ka shiga aljanna. Ma darra ma fa'ala Usman ba da yau. Kuma dukiya ce ta ja masa wannan. Manzo Allah ya ce a zo a taimako a kawo taimako za a fita jihadi. Sai na Abubakar ya kawo sai na Usman ya kawo raƙuma ɗari da mahaye da guzurin mahayensu yace duk wanda zai haura kumin to ga abin da zai bari a gidansa. da tanajin mahayan da abin da zai abin hawan zai bukata duk yayi guda dari yace manzo Allah ga wannan fisibilla da manzo Allah ya karba ya dinga masa addu'a ya dinga masa addu'a jin dadin addu'a sai ƙara zuwa ya kawo ya karo dari yace manzo Allah ga wata dari na kawo da manzo Allah ya karbi darin 200 ya dinga addu'a ya dinga masa addu'a jin dadin addu'a sai karo dari zama 300 raƙumi 300 da guzurin mahayan raƙumin da kayan sirdin abin raƙumin da zai mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce Usman daga yau ba abin da za ka aikata Allah ya kisa ka aljanna ba abin da za ka yi ki ne ma darra ma fa'ala Usman ba da yau dukiya ta masa wani akwai lokacin da Usman ɗan Affan a musulmin garin Makka ko Madina ya Madina a lokacin suna shan wahalar ruwa amma akwai wata rijiya a gungun Yahudawa idan musulmi sun je suna musu tsadan ruwa sai manzon Allah ce wa zai sai wannan rijiyar gun Yahudawa ni kuma na masa alƙawarin aljanna gun nasu ana ce masa ana ce mata bi'ir ruma bi'ir ruma sunan rijiyar kenan rijiyar ruma Usman ya je ya ce ayi ciniki suka zuba kuɗin da ba sa tunanin zai biya suka yi tsada ta gaske kamar abin a ce naira dubu ɗari ne suka ce miliyan ɗari Usman wallahi da ya kawo kuɗi ana kirga sai da kuɗin ya yi zaura da kuma da shi gida. Ya ce ya sai fi sabila duk wani talakan musulmi je ibura fi sabila. Waɗannan ba bayan sun yi jihadi ba, bayan sun haddace Ƙur'ani, bayan sun zauna da manzan Allah, amma dukiyarsu ba ta rufe musu ido ba. Wani ma razaka na homin fiko. Daga ciki waɗanda suka yi fice wajen aiki da dukiya akwai Abdulrahman bin Auf. Iya ɗaya daga cikin goma da aka masa alƙawari da aljanna. Abdurrahman bin Auf wata rana shi ma da yawa musulunci bajinta da dukiyarsa sai manzo Allah ya ce Allahumma iski Abdurrahman Abdurrahman min san min san sabili aljanna Allah ina roƙonka inji manzo Allah manzo Allah ya daga hannu yace bawanka Abdurrahman bin Auf Allah ina roƙa masa kai ka bashi ruwan aljanna ya sha haka manzo Allah ya masa Allah ka arunta da shan ruwan alkausaran aljanna domin ya dauko dukiyarsa yayi wa addinin Allah yake dita daga cikin waɗannan bayin Allah gwaraza akwai Abu Talha al-Ansari Abu Talha al-Ansari manzo Allah sai da yace sautu fil jaysh kun ga shi ba rugu bane idan Abu Talha yayi kururuwa a fagen fama ana jihadi to manzo Allah ce kairun min alfi rajulin sun wannan kuwar ta guda ɗaya ta fi alkhairi akan ragwayen mutane guda dubu in kai kururuwa tsoratan da kafirai za su yi ya fi a ce mutane dubu ne ragwage a gabansu jarumi ne a gun yaƙi amma lokacin da Allah ya saukar da lantana da lubin rahata tun fi ƙumi matu ibu ba za ku taɓa zama a kan gwadabe na ƙwarai ba hanyar tafiya aljanna ɗaukar har sai kun ciyar da abin da kuke so kana da wani abu da kake ƙaunarsa Allah ya ce alamar za ka nemi aljanna abin Allah ka ɗauko abin ka bayan su kana son abin ba baka son shi a Abu Talha iya da wata gona a bayan gari Madina a lokacin ana ce mata Biraha ko Bairaha manzo Allah yana zuwa gonar ma ya huta domin tana kusa da giwa gari Madina a lokacin ba shi da wata dukiya da yake kauna kamar wannan gona da wannan aya ta sauka sai zo gaban Allah ya tsoro ya Rasulullahi sallallahu Allah ya ce ba za mu taɓa zama a kan hanyar tafiya aljanna ba eh sai mun ci da abin da muke ƙauna a cikin dukiyar mu zalace haka Allah ya ce sai cuta ka shaida wannan gonar ta da kake zuwa ka huta a bayan garin Madina na ɗauki ta na danƙa ma ita ayi wa addinin Allah yake haka Abu Dhar Haji da yake musulunci addinin haɗin kai ne addinin son zumunci ne sai abu talha mazala ya ce masa Allah ya karba har ma ya ce masa bakkin bakkin malu rabin ma'ana madalla madalla ya ce mazala da dukiya mai albarka sai ce Allah ya karbi wannan sadakar taka amma Allah ya ce ka je ka raba wa ‘yan uwanka wannan gonar musu biyu dan babbanka dan umanka dan kawunka kaninka ka je ka daddasa ka basu amma Allah ya karbi haka abdur abu talha ya ɗau dukiyarsa mafi kauna a zuciyarsa ya bayar domin neman aljannar Allah subhanahu wataala a akwai Abu Dahda shi ma sahabi wata rana ya tare dama da matarsa a gona irin gidan gonan nan da yazo garin Madina sai Allah ya sauko da ayar manzal ladhi yuqridullah qaranan hasan waye zai biwa Allah rance rance mai kyau ya ba da dukiyarsa domin me domin yi wa addinin Allah aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu wannan ayar abu daha daha sai ce manzo Allah akwai gona ta abu kaza to nan gonan na dauka na ba ma wa Allah da shi matarsa tana gonar da 'ya'yansa, ta ya koma sai ce ku fito da gonar nan ba ta mu bace ba ta mu bace na je gaban manzon Allah na biya wa Allah gonar ku fito da gonar ku haka ya tattaro iyalansa kaf suka bar wannan gonar yace nayi wa Allah alƙawarin na bashi ita ce abin da ya mallaka haka sau kai saboda ni aljanna su ne amma ni da kai yau aljanna muke nema me muka yi me muka yi da ɗaya daga cikin ɗari na dukiyar da Allah ya bamu me kai da dukiyarka wanda za ka sara in kawo mutu yau za ta amfani ka bayan kai wannan dukiya da kuke ganinta akwai ɗaya daga cikin magabata yake cewa wallahi a hasan basari ne yake cewa abokan tafiya guda biyu ba su da amfani sai ka rabu da su ya ce bisar rafika ne la yamfa uka hatta yi fari uka ya ce abu guda biyu ba su amfanar ka sai ka rabu da su da gaske akwai dukiya duk tarin dukiya inda ya agunka take wallahi ba za ta amfani ka bayarwa fi sabi da lahi za ta amfani ka kuna fahimtar wannan mun faɗa mun ce ka bar dukiya yanzu daga ƙasa ta taɓo sama amma magada ka barwa ba ka yi aikin alkali da komai daga cikinta ba kawai kawo mutu kabarwa magana wallahi ba ka da ladan ko ko abuwa ladan naira ɗaya ba za a baka amma ka ɗau dubu kaza daga ce ko miliyan kaza ka yi aikin alkari da rayuwarka to wannan shi ne rabon ka za ka samu bayan ka mutu ya sa manzo Allah ya roje cikin sahabbai yake cewa da su wane ne fa kauna duke dan uwansa akan tasa ya suka ce manzo Allah ba za a samu wannan kowa nasa yake so sai ya ce to abin da ka bayar ka ciyar shine naka abin da ka dankare ka ajiye kai sai bin nisa ba naka bane kuma haka ne ba naka bane na magada ne jira suke ka faɗi kawai amma ba naka bane kuma sharrin dukiya duk abin da ka tara ka bar musu sai amma tambaya ka sa gaban Allah ta ina ka same shi har ka tara ka bar musu kuma duk abin da za su kai ba za a baka ladan ko bace to wannan shine ɗaya daga cikin sharrin dukiya ka tara ta ka tara ka tara ka mutu ka barta ba ta da amfani ba wani iya da gidaje arba'in hamsin sittin amma bahi da masallaci ɗaya da ya gina fisibila bai da shi bahi da ajin islamiyya guda biyu da ya gina fisibila bai da shi amma iya da gidaje sama da ɗari iya da gonaki ba iyaka iya da plaza plaza iya da gidan mai gidan mai iya da kaza amma ba shi da masallaci ɗaya don Allah ne ba shi da makarantar islamiyya da ya gina to wallahi a maka albishin mai irin wannan dukiyar kana mutuwa ba ta da amfani komai a boka ba abin da za ta yi ma bayan ka mutu sai ma bala'i bayan Allah mu sani cewa a yau gashi nan da yawa kuna da kuɗi amma musulunci iya kuka kun kasa share masa gashi dai muna sallah yanzu kowa zafi ya ike shi a nan akwai wanda zai iya ɗaukar miliyan kaza ya bayar a yi setelin da dukkan zafin da yake masallacin akwai amma son dukiyar da rashin ganin aljannar a kusa ba zan yi ba in ma ba mutum ɗaya da zai yi mi taxi ɗin kama mana duk wata ko duk sati mi shekara mu ce niyyar mu duk wani matsala sai mun kore ta daga wannan amma ba za mu iya ba ba za mu iya ba amma in biki ne za ka kashe in wani taron abin nan riya ne za ka je kai amma addinin Allah ya dinga kuka ba mai share masa haɓa ke yasa ƙura'ani yake cewa ha an tu ku dai ga kunan ula'i kuɗin nan dai ga ku in ji Allah tu da auna littun fi kufi sabilillah ana cewa ku zo ku zo ku zo ku taimaki addinin Allah amma Allah ce fa minkum man yabkhal daga cikin ku akwai tatattun marowata aga Allah ya ce faminkum man yabkhal kana da dukiyar amma ba za ka bayar ba Allah ce kai marowaci ne sai ce wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wanda yayi rowa kansa yayi wa ba Allah yayi wa ba wallahu al-ghani wa antumul fuqara Allah mawadati ku ne talakawa tunda Allah ne ya ba ku kuna da bukata bayan wannan amma ya ce ku yi ba za ku yi ba yasa wani magabaci yake cewa bashir malul bakili bi hadisin awwarisi a yi wa dukiyar marowaci albishir da abu guda biyu ko dai ta ƙare nawa aka yi masu kuɗi suka zama talakawa za su girguwa ko kuma ya mutu magada su gada ɗayan biyu ne ko dai ta ƙare allah ɗoro ma wata bala'in ya haɗa ka da efcc duk dukiyar ta ƙare ko gobara ko wani bala'i ko san takara ka kici ko ba hanyar talauciyar masu kuɗi ba kenan to allah ya tsora masa wata kujera kuma a ilimin sa da gaiwa ba zai baka ba duk kadarorin ka siyar ka dawo talaka in Allah ya so sai maka da dukiyar in Allah ya so sai amma shune in FCC su dinga tatsar ka har sai dukiyar ta kare in Allah ya so sai aiko ma gobara duk abin da ka tada je ya kone Allah ba abin da bai yi ce marowace akwai yiwuwar Allah zai ma in Allah bai ma wannan ba akwai yiwuwar kuma ka mutu ka barwa magata dukiyar Allah ya taimake mu Allah ya mana albarka Allah ya ba mu iko ci da dukiyar mu fi sabilillah mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan da yake cewa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لوالدينا ولمن سبقنا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم akwai bayan Allah da suke aiko takardunsu na addu'o'i musamman a wannan mimbari na mai albarka to muna roƙa musu Allah da mu duka duk abin da muke roƙo a mun Allah alkhairi Allah ya damu shi duk abin da yake neman tsare sabon Allah Allah ya tsare mu gaba daya majinyata Allah ya ba su lafiya masu fama da larurai kala kala daban-daban Allah ya warke wannan larura masu kuma neman wani abu Allah na alkhairi Allah ya damu shi Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsare ka daga shirin duniya da lahira yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa da yake cewa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ibadallahi inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون bayan sallah in ce akwai sallar jana'iza wata yarinya Allah ta'ala ya mata rasuwa za a yi sallar ta yanzu bayan yin sallah insha Allah Allah ya jikanta Allah ya gafarta mata kuma ila salatu yarhamani wa rahmuhu